أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعرف من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأمين الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kibar mu ta yau da idan Allah subhanahu wata'ala za ta yi magana ne akan wani jagora da aka yi shi a cikin musulunci karanta mu ji dan yan baya kuma su koyi wannan jagoran ba kowa bane face maulanmu shekul islam alhaj ibrahim niyaz radiyallahu ta'ala anhu kibar tana farawa da kamar haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya kaɗe ta cikin mulkinsa ta hanyar bayarwa ko ko hanawa in ya baka ba wanda ya sai kwashi in ya hana ta ba wanda ya kuma ya baka wanda ya kaɗe ta har ila yau da kashewa da kuma rayawa in ya raya ta ba wanda ya sai kashe ka in ya kashe ka ba wanda ya sai raya ka wanda Allah nan ya ɗaukaka sashin mu akan sashi ko dai ta hanyar Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka wancan da ilimi ko ya ɗaukaka wancan da dukiya ko ya ɗaukaka wancan da daraja shi Allah shi kaɗai ke iya yin wannan wani a ba kuɗi babu ilimi wani a ba shi ilimi babu kuɗin wani a ba shi daraja babu ilimin babu kuɗin wani Allah ya haɗa mai kuma duka wanda Allah ba wanda ya fiye Allah ne yake faɗa cikin alƙur'ani mai girma yake cewa wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukuriya Allah yake muka ɗaukaka darajar sashin su akan sashi domin su fiki sashin su akan ba'dan sukuriya kira da amincin Allah su kara tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ne taimakon gaskiya da gaskiya gami da iyalan gidansa da sahabbansa baki daya duk wata ci gaba da cewa bayan haka ya ko uwana musulmi ina ma kaina wakilci da ku da kuke sauraron mu a daidai wannan gaban da dukkanin mu tsoron Allah madaukakin sarki wanda yake faɗa a cikin littafin sa yake cewa li misli hadha falyamal al-amilun a irin wannan ne wanda suke so su ma su rabauta sai su dage su aikace aikace domin gaban su kai kyau bayan su ma kai kyau Allah ka sa gaban mu da bayan mu suka kai kyau Allah kar ka sa mu ga mugun abu akan mu ko ko a cikin zuri'an mu ƴan uwana ma sauraron mu lalle hutubar mu ta yau za ta yi magana ne akan wani babban jagora wanda yake shine Sheikhul Islam Al-Hajj Ibrahim Niyaz radiyallahu ta'ala anhu kadan daga cikin sashen rayuwarsa matsayinsa a cikin ilimi manhajin da ya dauka wurin ilmantar da al'umma da kuma abin da yake so ya cimma a rayuwarsa ya ku yan uwana masu sauraron wannan babban malamin an haife shi ne ranar alhamis sha biyar ga watan rajab wanda ta yi daidai da sha biyar ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da talatin dubu ɗaya da ɗari uku da sha takwas wanda ya zo daidai ga sha bakwai ga watan oktoba 1990 miladiyya 19 kai 1900 miladiya a wani gari da ake kiransa da suna Tsaiba Tsaiban nan wani ƙauye ne ƙarami wanda yake kusa da gari na Kaula a wani gari da ake kiransa da suna Senegal wannan bawan Allah ya tashi cikin reno na iyayensa da kulawa wanda wannan mahaifin nasa shine ya kasa shi gaba ya koya masa karatu na alkur'ani kuma har ya haddatar da wannan ɗan nasa daga nan karatun zai fara da ni da kai wani irin gudunmawa muke bai wa yaranmu wurin mu karantar da su alkur'ani ko ko mu haddatar da su alqur'ani in ba ka yi kaga kenan sai ka fara ga ka san ka ce kana son shehu ibrahim kaga irin aikin da mahaifin ya fara yi a kansa saboda haka kai ma ka fara gwadawa tun daga yau shehu ibrahim ya haddace alqur'ani ne da ruwaya na warshi tun yana karami ya wuce shekara bakwai ba daga rayuwarsa bayan ya haddace alqur'ani shehu ibrahim bai tsaya wasa ba sai ya ƙara dage damtse wurin neman sauran ilmomi inda ya yi ta neman ilimi ba kama hannun yaro da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa sai da ya zama kogi teku na ilimi da kake ji ya zama babu wani fanni da ake iya ɗagawa a duniya wanda shehu ibrahima bai karanta ba ina ya zama to muta fanni mahaifinsa ya ƙara sa ido a kansa daga nan shau ibrahima radiyallahu ta'ala anhu sai ya zama to shi teku ne kan abin da yake da alaka da ilimi na tafsirin alqur'ani mai girma da kuma ulumul qur'an shau ibrahima ya radiyallahu ta'ala anhu ba wai karanta hadisai ba shi wayannan sai ha fitin wayannan fit authentic collection of hadith nan to shi ya haddace su ne gaba ɗaya sayyid bukhari ya haddace sayyid muslim ya haddace ibn majah ya haddace abu dawud duka ya haddace kaga da ni da kai akwai sauran aiki a kan Allah muke roƙo ne shi mutum Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya tafa ilimin furu'a da ake saninsa da suna cikin sai da ya zama teku a ciki domin da ana kafa wata mazhaba da shehu ibrahim al-ziyad radiyallahu ta'ala anhu da ya ce kafa wata mazhaba ta sa saboda kaiwa da yayi kololuwa na ijtihadi in magana take kan usulul fiqh kuwa to nan ma ba kan wani laka bane shi ma abin da yake da alaka da lugha yare na larabci shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu mutafannin ne akan wani ilimi na tufanci kuwa to kusan da shi ake kafa hujja shi shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa kaza ne akan wannan matsalan cikin sufanci idan dukkanin wayannan abubuwan da kaga mun faɗa a baya shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai da ya zama ko shi martadi ne akai in kana son ka ga wannan duba tafsirin sa da aka rubuta na ko shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya kusa kaiwa shekara talatin a rayuwarsa sai ya miƙa rayuwar tashi kyauta ga al'umma gaba ɗaya. Me ake nufi da miƙa rayuwarsa kyauta ga al'umma? Sai ya zamanto tun daga lokacin da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kai shekara ashirin to cikin hidimta wa al'umma yake. Abin da yake da alaƙa da al'umma, to nan Shehu Ibrahima radiyallahu ta'ala anhu ya dusa. da mutane suka gano shehu ibrahima iyas radiyallahu ta'ala anhu sai suka rika tururuwa zuwa wurinsa ba larabawa ba ba kuma wa'inda ba larabawan ba kenan da larabawan da wa'inda ba larabawa ba kowa burinsa shine ya ga wannan bawan allah domin ya kwasa wani nau'i na ilimi tare da shi suka ce ganin ana rufewa aka ce maka shehu ibrahim sai ta mamaki Allah ya ce farkon littafin da ya fara rubutawa shine ruhul adab ya rubuta wannan littafi lokacin yana dan shekara 21 da dai duba wannan littafin duka duka warakat din shi ba su wuce falle guda goma ba amma sai kaga ana yin sharhin sa mujalladi uku mujalladi hudu ba a gama ya sama ijazoji daban-daban wurin manya-manyan malaman duniya abinda zai burge ka tafiyarsa zuwa kasar indiya shi ibrahima ya kabi allahu ta'ala anhu ya kai kasar indiya domin ya yada musulunci ba wai kasuwanci duk wata tafiya da kaji an ce shi ibrahim ya yi a sassa na duniya wanda kusan babu wata ƙasa wanda suna da international airport a zamanin shehu ibrahim wanda shehu ibrahim bai je ba duka kuma yana zuwa ne domin yada addinin musulunci da ya kai wannan gari na India manya-manyan malamanta suka tarbe shi aka zauna aka yi zama na majalisi manya-manyan malamai suka ki ilimi sai suka fara masa kyauta kawai wannan yace ina da ijaza ta ilimi kaza na baka wannan yace ina da ijaza ta ilimi kaza na baka wannan yace ina da ijaza ta ilimi kaza na baka tafiyarsa zuwa kasar Saudiya ita ma tana daga cikin abin da ke daure ma mutane kai wani babban malami wanda ana ta bin sa ana ta bin sa kan ijaza baya ba mutane amma sai ga wani bakin fata ya zo daga zuwa aka gaisa aka abin nan kawai sai yace ga ijaza na baka wanda daga cikin almajiransa yace haba ya hakin wannan ba adalci bane na maka hidima fiye da shekara kaza baka bani ijaza ba ko wannan bakar fatan yana zuwa ka dauka ka bashi ya kalle shi yace baka san waye wannan Shirin Ibrahima ya kafi Allah ta'ala anhu yana da abubuwan ban mamaki. Yana daga cikin abin da zai baka mamaki tafiyarsa zuwa ƙasar Masar, wanda Masar tuntuni an riga an sallama musu da matsala ta ilimi. In dai ilimi ne, to Masar an riga an sallama. In fact, cewa ma ake yi a duniya nan ne aka fara yin jami'a duk da su malaman kasar Morocco suna cewa a ba gaskiya bane jami'a ta farko a duniya ta musulunci ita ce jami'al Qarawani Qarawiyin jami'al Qarawiyin tana nan a cikin Morocco ita ce jami'a ta farko amma lokacin a masallaci kamar yadda muke zaune a nan haka haka ake zama a bada ilimi in shekaran ƙara karatun ka yayi a rubuta maka ijaza a matsayin ka suke cewa kai karatu daga baya masar su ma suka buɗe irin wannan tsarin sai kuma ya cigaba da ɗaukaka almuhim dai wannan bawan Allah ya tura yaran shi zuwa ƙasar masar su karatu shi ma sai ya je da ya je ana ta ce ai ana ta jin labarinka an ce kai ne shehun nan na Afirka kaza kaza kai kasar Senegal babban malami kaza kaza kaza kaza yau juma'a kai za ka mana sallah yana zaune ba kai za ka mana sallah sun ɗauka abin wasa ne ai shehu ba wasa ba ne ba wasa ba ne ba iri na ba ne ba irin ka ba ne sai ka rubuta hudu ba Allah ya lamunce masa alhamdulillah alhamdulillah sai Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya hau kan minbar ya fara hutuba larabawa bude baki ciki wai ina wannan bakar fatan yayi karatu ne haka ai wannan mukamin da kake ji ana ce masa shehul islam daga nan masar suka bar shi suka ce to yanzu ai kai ne kamar idan za a ce akwai babban malami na duniyar musulunci gaba ɗaya to kai ne shehul islam shine kuma malami na farko wanda ba ɗan ƙasar masar ba a afirka wanda ya taɓa yin sallah a wannan a wannan jami'a shehu ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu Allah ya saka masa da alheri duk inda ya dosa a duniya to ya da addinin musulunci yake kai inda kuma akwai musulunci to sai a musu kallon abin da zai ƙara kusanta su zuwa ga Allah a gaya wa mutane ga istighfari ka rika yi a matsayinka na musulmi kana yin kurakurai ka rika yi guda ɗari da safe ka rika yin la ilaha illallah ɗari da safe salatin annabi ka rika yin guda 100 da safe shine lazimi in kana yin haka zaka samu rabauta haka babban malamin mu ya koya mana sai a ce ah wai kai ma kana da wani malami ya ce kwarai malami na babba shine Shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu shine mai dariƙar Tijaniya sai mutanen su mun yadda zamu yace to in kai da safe da la'asar kuma za ka ƙara kenan da asuba bayan sallan asuba za ka da la'asar ma za ka ƙara domin ka je ka haɗu da Allah lami lafiya lau shi kenan abin da ake ajiye shi kenan ce to zani shi in kai wannan kuma akwai wazifa tana nan ana yin ta jama'a za su taru a fara da fatiha a fara da astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wanda ya zo a hadisi ba ku san hadisin ba sai mun san shi ce to shi za a yi 30 za a yi 30 fatiha kafa 50 Zatul Fati nan da muke ji kwarai ta Muhammadu Bakari kwarai ita kun san ta dama mun san ta to ana yi sai la ilaha illallah wanda a Qur'ani ya zo da yawa ko sai kwarai to shi ma za a ƙara yin dari nan sai jawharatul kamal guda goma sha biyu shi ma za a yi sai mutane suna ta karɓa saboda take ji ake cewa shehul islam bahibul faida inda ya gema mutane bayani sai mutane su ai da ma mun san wannan abu hanyar Allah ne sai ka ƙara haska mana ne sai a karba dama kuma can kafin nan Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yayi bishara kan cewa sahibul faida yana nan tafi kitabi faida ala afhaji faida ta tana nan zuwa kan sahabbaina wanda mutane za su rika shiga wannan tariqa gungu gungu jama'a jama'a za ka ga wani koda baya yin tariqa za ka ga yana son da yan tariqa domin ya san su ba ma abota ta da hankali bane ko ta jin tashina a ni dai bana tariqa amma ina son yan tariqan nan kowa zai muku shigan wannan Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri Shau Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu yana da wani irin manhaji wanda yake bi na gayyatar mutane zuwa su ga musulunci inda ya sadaukar da ranka da lafiyarsa da lokacinsa wurin kilamta ma wannan addini na musulunci da kuma ba da kariya ga wannan addini na musulunci musamman lokacinsa turawan faransa dama su sama ma senegal mulkin mallaka da sun yi hijam hujumi akan musulunci sai ibrahim nan da nan zai yi rubutu ce ƙarya ne kaza kaza kaza kaza ne ga abin da musulunci ya kunsa kaza kaza kaza kaza kaza ne to Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu ya bar wasulci cewa musulmai kasu yadda su zauna haka kawai ba tare da suna da wani institute wani markazi na koyar da ilimomi ba ya ce wa musulmai ku tashi ku kafa cibiyoyi na ilmantar da yaranku da al'umman Allah ka ba mu iko Allah ka ba mu iko shi yasa zaka ga matasa yanzu suna nan suna ta kokarin haskaka wannan abin ga malam Ahmad Kabala nan na san yana da markazi nasa so mu dai yanzu muka fara mu ma mun bude wani markazin wanda za mu rika ilmantar da yara hajjan alkur'ani mai girma da kuma sauran ilmomi duka ne domin tabbatar da wannan wasauci na shehu ibrahim ya radiyallahu ta'ala an sai ma da kake sauraron mu yi kokari a unguwanku a samar da wani markazi da za a rika haddace alkur'ani kuma na ilmantar da al'umma abin da yake da alaka da addinin musulunci shehu ibrahim ya bar mu musulmai wasulci da su ta rubuce rubuce domin su faɗakar da al'umma menene haƙiƙanin musulunci kada wasu je suna muku rubutu akan musulunci bayan su ba musulmai bane har ma suna faɗa a cikin rubuce-rubucen da suka yi cewa musulunci addini ne na zubar da jini kariya ne ai abin da suke nufi kenan cewa islam was created by a soul kariya ne ai musulunci ba da takobi aka yaɗa shi ba musulunci ya yaɗu ne ta hanyar kyawawan ɗabi'a idan jami da kai za mu gyara kyawawan mu koma kan kyawawan ɗabi'u wa'inda ba musulmai ba za su fahimci addinin mu kuma su rungume shi kisan mutumin nan da yake zubar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bula ta ishe mu tsara a wannan muhammad ko ba haka ba Allah ya yafe mana Shau Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu ya sadaukar da yininsa gaba ɗaya wurin ilmantarwa da asuba za a yi karance-karance na alkur'ani bayan sallar azahar shi ibrahim ya karji Allah ta'ala an zai karantar da ruhul adab da la'asar shau ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu zai kara karantar da sahihul bukhari tsakanin sallar magriba da isha'i shau ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu yana kara yin wani darasi a wurin daga bayan sallar isha'i zuwa karfe goma dare shau ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu yana ilmantar da al'umma kan abin da yake da alaka da yare na larabci shin yanzu haka muke yi ne da muke cewa muna san shau ibrahima muna ilmantar da mutanen anguwanmu da yawan mu bamani Allah mun tuba Allah ka yafe mana shi yasa muka yi ta asasa halka halka ta ilimi wanda anan masallacin ma yanzu an asasa duk ranar juma'a ana karantar da shama'il muhammadiyya tsakanin sallar magriba da isha'i domin mutane su ji kyawawan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin layin shaba ana karantar da fiqh ranar lahadi kuma ana karantar da tasawuf a kabala ana karantar da kitabu shifa da kuma sauran littattafai dai wanda lokaci ba zai ishe ba na mu abin nan malam Ahmad kabala wanda ya gama mana su yi hutu ba yanzu su yi hutu ba yanzu shi yake gudanar da wannan Shehu Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu ya dauki manhaji mutawassiti ba zai kafirta ka ba dan ka kika bi fahimtar sa ba zai kyamace ka ba dan ba ka san sa a malaman Najeriya za su ba ku tarihin abin da ya faru lokacin da aka haɗu da Shehu Ibrahim Niyaz a Makka Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yace ya samu shehu Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu yace ma shehu Ibrahim dan Allah ina san kai mu almajiran ka magana mu hada kai mu ciyar da addinin musulunci gaba a Najeriya shehu Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu kuma ya rubuto wasiƙa zuwa ga almajiransa cewa lalle a hada kai wurin ciyar da addinin musulunci gaba a Najeriya malaman da suka san wannan wasiƙa sun santa ba koyayya ba ce sabida haka ne zaka ji cewa Ibrahim ya farji Allah ta'ala anhu yana fada a cikin diwanin sa yana cewa alawtu al-biharu az-zafirat wa innani alawtu al-qura wal mudna bal hal jibala arum rijal bari li nusrat dinihi wa ubratu lil jil al jalil mitala ضعيف عليل شائب متحمس لينصر دينا لا يريد قتالا ma'anan wannan baitin shehu Ibrahim ya faɗi Allah ta'ala yake cewa na hau manyan manyan jiragen ruwa dan su tsallakar da ni na yada wannan addinin musulunci na yi tafiya akan tudu kilolin mitoci da yawa na shiga ƙauyuka na shiga birane me yasa nake yin wannan yace linufrat dinihi domin na ɗaukaka wannan addinin na Allah kuma na nuna wa matasa masu tasowa cewa lalle lalle akwai bukatuwan a tashi wannan bacci da musulmai suke yi su farka yace duk da zaka ganni da'ifun alilun sha'ibun mutahammisun zaka ganni gani tsoho ko baya ta mani jikina ya fara rauni amma gani da karfin jiki irin na matashi wannan tsufan ba ta hana ni yaɗa addinin musulunci wayanda suka tari shehu Islam a kan Kano sun ga shehu Ibrahim a wannan lokacin yaya shekarun sa yake Allah ya ba mu ikon gyara yace cika wannan yan dinan domin ya taimaki wannan addini na Allah a yada shi domin Allah madaukakin sa ya ce in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum yace la yuridu kitala ba na nufin ayyami ko tarzoma a a ilmantar da al'umma yace barka ahdafina abinda nake so na cimma a rayuwa shine a kirawo waɗanda ba musulmai ba su fahimci musulunci har su karɓa su shiga da ni da kai don Allah muna yin sallan addinin nan namu ba ma yi kalle yadda annabawa suke sallan addinin musuluncin mana ga annabi Nuhu sai yana cewa qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara babu dare babu rana ana son ka tallata wannan addinin musulunci wannan duk tarurrukan da kake gani ana yi domin tunawa da shehu Ibrahim Al-Yas radiyallahu ta'ala anhu saboda wannan hidima ne da yayi addini abu na biyu yace a ƙara shiryar da musulmai inda ake da rauni a faɗakar da su su tashi yanzu musulman mu gaba ɗaya nan Kaduna ba ba mu da wani tsayayyen asibiti na musulmai kwara ɗaya mai rai da lafiya na musulmai ba na musulmi ba ba musulmi na da asibiti naki wannan nawa ne Ibrahim hospital eh mun ji Ibrahim hospital na kai amma ina na musulmai kamar yadda wa'inda ba musulmai ba suke da nasu yanzu ga wani can hanyar kakuri ba kai saka ce na wani kirista bane nasu ne gaba daya mu musulmai na namu wannan raunin a ce yayi yawa haka nan ba za ka iya daga wata makaranta kwara daya ba babbar standard ka ce wannan makarantar ta musulmai ne ba wai na musulmi ba a'a garba isa lado zai iya buɗe makaranta ta shi amma ina na musulmai a ce musulmai sun haɗu sun zo sun gina naku mun kimi ba mu da kuɗin ne ko ba za mu iya ba ne kenan baccin da muke yi ne dai har yanzu ba mu farka ba akwai bukatuwan kuma mu farka Shin Ibrahim ya ce kuma ƙara yaɗa wannan addini na musulunci musamman ma yare na alkur'ani mai girma a kuma faɗakar da alkur'ani a koya wa mutane Shin Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu yace yana daga cikin ahdaf dina abin da nake so na cimma a rayuwa shine ƙarin haɗin kan musulmai wannan musulman yayi nan yace shi dan kungiyan kaza ne wannan yayi nan yace shi dan kungiyan fada wuta ne wannan yayi tun yace shi dan kungiyan ba ruwan mu ne sai Ibrahim ya ce a mu haɗa kan musulmai Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa Allah ya ba mu ikon gyarawa sai Ibrahim ya ce mu kuma tota duk wata kafa wanda wayanda ba musulmai ba suke bi kauyuka kauyuka kuna riddantar da musulmai a nan fa gabashin Kaduna mun je ziyara ga mala Ahmad Sheda ne ake faɗa wayanda ba musulmai ba sun zo sirrin riddantar da kauyuka gaba daya har kuma suna faɗa ba da suka zo ma wai suka ce ma malamin babban malamin garin da yake ɗalibi ne da ɗan uwana shi ma cewa addinin ku ya ce ku daina sallah kun ku daina yace a ina kace wai ai Allah ya ce wa aqimu salata a tsaye da sallah an ce a tsaye da sallah ai ku daina yi ne ku kuma kun ki da wannan suka rikitar da wayannan kauyawan ba da ni da kai muna nan cikin gari muna tarjima kan isidu kan julusul istira kan abin da bai ta kara ya karya ba yaushe rabanka da kake kallo na yaushe rabanka kai ma da kake kallo na yaushe rabanka da ka fita ka je kai ma wasu kauyuka tallan addinin musulunci Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana yan uwa a ƙarshe shehu Ibrahim ya radiyallahu ta'ala an ya rasu a watan Rajab 15 ga wata kuma an binne shi a wannan gari na Madinatu Kaula wanda ya zaka sanar da wannan suna a cikin wannan gari na Tanzam fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutuwar malami musiba ce lallai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma daidai wannan gaban akwai rasuwa da aka yi yanzu za a yi sallar an yi daga sallah fatan mu Allah subhanahu wataala ya ji rahma a gare ta Allah subhanahu wataala ya sa aljanna ce makoma mu da muke nan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ƙarshen mu kyawu abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya ba lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ce mana innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي كفرنا في ملكه بالمن والعطاء والإمادة والإحياء ورفع بعضنا فوق بعض إما بالعلم والرزق والدرجات القائل في كتابه العظيم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا والصلاة والسلام على سيدنا محمد ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز الحكيم القائل في كتابه العزيز لمثل هذا فليعمل العاملون إخوة الإيمان إن موضوع خطبتنا اليوم تدور عن قائد جليل وهو الشيخ إبراهيم الياس حياته مكانته العلمية منهجه وأهدافه إخوة الإيمان للشيخ إبراهيم الياس رضي الله تعالى عنه يوم الخميس خامس عشر من ش- حلت من شهر رجب في طيبة في طيبة وهي قرية صغيرة قرب مدينة قولا في سنغال ونشأ في هجر والده وقرأ عليه القرآن حتى حفظ حفظا جيدا في رواية وجه عن نافع في سن مبكر وهو لم يتجاوز السابع من عمره وبعد أن حفظ القرآن استمر عن ساعي الجد والاجتهاد في تحصيل العلوم المنطوق منها والمفهوم وبلغ فيها المنى والمراد وتبقر فيها وتفنن بجميع فنونها تولى تعليمه والده جميع الفنون بعد أن نبغ في سن مبكرة في التفسير والعلوم وعلوم القرآن والحديث وعلومه والفقه وأصوله واللغة وفنونها والتصوف فكان مرجعا في في ذلك كله. فقدر رضي الله تعالى عنه لإثارة الخرج قبل بلوغ ثلاثين سنة وأقبل عليه الناس من أقطاره شتى عربا وعجما ينهلون من علومه وأول كتاب علقه الشيخ وكتاب روح العرب لما هواه من حكم وعدم وكان يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وحصل على إجابات كثيرة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ارقبوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عباده الذين ارتقى أما بعد إخوة الإيمان كانت للشيخ رضي الله تعالى عنه مكانة علمية بارزة في العالم الإسلامي فقد كان محل التكريم والعناية في تنمية الدول الإسلامية وقد زارها كلها تقريبا كما زار كذلك المجتمعات الإسلامية في الدول الأخرى وقابل علماء عصره وأفادهم واستفاد منهم وقد كرمه علماء الأزهر علماء الأزهر بأن منه بأن منه بلقب شيخ الإسلام وذلك بجبارة علمه بعد أن أم بعد أن أم بعد أن أم المسلمين صلاة الجمعة في الأزهر وهو أول إفريقي غير مصري يؤم المسلمين الجمعة في الأزهر الشريف منهجه في الدعوة لقد فكر الشيخ إبراهيم الياب رضي الله تعالى عنه نفسه وأطلعه في خدمة المسلمين ودفاع عن المسلمين جائيا من تأسيس مراتب للعلم وتأليف كتابات الدينية والعلمية والثقافية ضمت هذه التعريفات مجموعة كثيرة مما تناثرت من العلوم قديما وحديثا وكان يلقي دروسا وكان يلقي درسه في المسجد طوال الليل طوال اليوم وليلة وجزءا من الليل بين الصلوات وكان له مثامرات أدبية خاصة بآداب العرب بعد العشاء وكان يستعمل المنهج النبوي المعتدل ولا يخاف في الله لومة لائم يقول الشيخ إبراهيم نياز علوت البحار الزافرات وإنني علوت القرى والهدن بلها الجبال أروم رد الباري بنصرة دينه وأبرز للجيل الجليل مثالا ضعيف عريض شائب متحمس لينصر دينا لا يريد مثالا أحداثه حدد الشيخ الاسلام اهدافه اهداف دعوته في مقابله عاجرتها ما عند الصحف العربيه في سبعيات من القرن الماضي وفيها دعوة غير المسلمين للدخول في دين الله وترك الوثنية وغيرها من الكيانات الباطلة. الجدير والاجتهاد في توعية المسلمين ونصرهم واحتسابهم ليزداد المؤمنين إيمانا مع إيمانهم. تجنيد كل الطاقات الممكنة لنشر اللغة العربية دعوة إلى تعميق الشعوب بالإخوة الإسلامية رفع الدعوة بالحركات والهيئات الإسلامية في العالم التصدى للقوى التي تسعى لفتنة المسلمين من تفكير مسيحية ومن صهيونية توفى وأخيرا توفى رضي الله تعالى عنه يوم يوم يوم خامس عشر حلت من شهر رجب ودفن في المدينة المعروفة باسم المدينة قولة قرب كل مدينة قولة من مشرق سنغا في جنازة مهيبة حضرها حلق لا يحصى فإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداء اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم امنا في اوطاننا واحفظ اللهم ولاه امورنا اللهم اجعل بلدنا فتونا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل بلد الزنفرة امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين عباد الله ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه فقال جل وعلا في محكم تنزيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم